إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلن عقدة من لساني يفقه قولي وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kawo mu lokaci dan ci gaba da wannan darasi mai albarka sharhin aljamu bayna sahihaini na Yahya ibn Abdul Aziz al Yahya wannan shine darasin mu na 21 cikin wannan littafi mai albarka mujalladi na uku cikin mujalladi na uku muna bayani akan kunce-kuncen hijira wal magazi malake cewa babu malake nabi malake nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mushriki makka mushriki na fi makka babi mai magana akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi na kafaran makka na cutarwa da kafaran makka suka yi mishi alaka hadisi na farko kenan an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli inda al-bait wa abu jahl wa ashabuhu lahu julus annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wurin Ka'aba da Abu Jahal da mutanen shi suna zaune kusa da Ka'aba iz qala ba'dhum li ba'd sai wasu daga cikin su wani sashi yace mu sashi ayyukum yashi'u bi sala jazurin bani fulani wane ne za ya zawwa mana da sala shine tumbi na raƙumi na bani fulan ma'ana sai ya faɗi wata ƙabila daga cikin ƙabilar su fa yad'ahu ala zahari muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sajada sai ya bari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada sai ya aza bagadan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fam ba'asa ashqal qaumi sai wani daga cikin su wanda ya kowa kangarewa cikin ƙabile wanda ya kowa fajirci وفي رواية عقبة بن أبي معيط سونا شوق عقبة وانده قوة بشريوة فجاء به سيزود شي فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم bai aza mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shira da shi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada wa wada'ahu ala zahrihi baina katifaihi sai ya aza ya tsaza abin nan tumbin tsar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kafadai wajen kafadar kenan bisa wuya daidai ƙarshen tsaron baya wa ana anzuru la ugni shay'an abdullahi bin masud yake cewa ina kallo saboda ba ba iya amfanin komai a wannan lokacin law kana li man'a man'atun inda ina iyawa da na hana qala faj'alu yadhakuna sai suka zanto suna gefe suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam dariya kenan sun koma gefe suna daruwa wa yuhilu ba'dhum ala ba'd sai wasu daga cikin su suna nuni kan wasu wannan na nuna ma wannan ana dariya ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam dariya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada la yarfa ra'sahu annabi bai dago kan shi ba saboda an aza abu mai nauyi yayi sujada ba ya dago kan shi hatta ja'ahu fatimatu sai da fatima ta zo faqarahat an zaharihi sai ta dauke wannan abin daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ruwayatin fantalaka man taliqu ila fatima wani yaje ya gaya ma fatima wa hiya juwairiya juwairiya kenan tasgiri ne na yarinya karama lokacin tana yar karama kamar yadda muka sanin tarihi cewa fatima dama lokacin da aka yi hijira lokacin tana yar karama lokacin da ake makka kenan lokacin wani sai ya je ya gaya ma fatima ga abin da ake yi ma mahaifinki fa aqbalat tas'a sai ta taho tana sauri ta rugo hatta hatta an alqatuhu anhu sai da ta sauri ta sabke wannan abin da ke wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqbalat alaihim tasubbuhum sai ta juya sai ta rika zagin wa'annan bayan Allah farafa rasulullah sallallahu alaihi ra'sahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kanshi sun maqala sai ke ce Allahumma alayka bi quraish annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ya daga hannu yana roƙon annabi sallallahu yana roƙon Allah yana ce Allahumma alayka bi quraish salasa marratin fa shaqqa alaihim idza izda'a alaihim sai abun ya musu tsanani da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a abun ya musu tsanani wannan addu'a ta shige su ba su ji daɗi ba addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam alama cewa wannan addu'a sun ji sun ji zahinta قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة sun gano cewa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan garin karɓaɓɓa addu'a ce sun musamma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kiran wasu da, da sunayensu yana cewa Allahumma alayka bi abi jahl ya Allah kala an ci abi jahl wa alayka bi utbata bin rabi'a wa shayba bin rabi'a wa walid bin uqba wa umayya bin khalaf wa uqbata bin abi mu'ayd Ina wa'annan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zano idan ba wanta ba satin da ya wuce mun yi bayani cewa su ne wa'anda aka muka karanta yakin badar su ne aka jefa cikin wannan rama lokacin da aka jefa cikin wannan rijiya da suka yi wato lokacin da aka yi yakin badar kafirai kafin a fara yakin su sun tanadi ramin da za a jefa musulmai sun yi babban rami dan su jefa idan aka kashe musulmai a jefa ciki to sai kuma Allah da ikon shi da hikimar shi sai ya ba musulmai nasara sai ga waɗannan bayan Allah su ne aka jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana kiran su da sunayensu yana ce ya kai Abu Jahal ya kai Utuba bin Rabi'a da Shayba bin Rabi'a kowa yana kiran shi da sunayen shi yana cewa yaya kun haɗu da abin da muke alwajattum ma wa'adakum rabbukum wa qad wajanna ma wa'adna rabbuna haqqan kenan yake da cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke shin kun haɗu da alƙawalin da Allah ya muku mu ga muna mun haɗu da alƙawalin da Allah ya mana cewa Allah ya mana alƙawalin zai ba mu cin nasara to kuma yanzu kun haɗu da alƙawalin ku inda kun ma Allah subhanahu wataala biyayya da manzon shi da ba ku hada cikin wani halin ba to sai kuma su ne na wurin ga sunan suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kaddara su ne kuma za su za a kashe wahidin yakin badar ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiransu da sunayensu wa adda sabi ya zano su guda su guda shida wa fi ruwayatun wa ammar wa ammar ibn walid ammar ibn walid sai ya faɗa da tare da ammar qala fa wallazi nafsi bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abdullah ibn mas'ud yake cewa na rantse da wanda raina ke hannun shi la qad ra'aytu allazi adda rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ga wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kiran su yana faɗar su sara'a fil qalibi qalibul badr sai ga su sun hada cikin wani an jiwa cikin wannan rijiya wannan rijiya da aka yi yakin badar ita wadda suka yi tanadin cewa za a zuba musulmai idan an kashe musulmai to sai ga su abdullahi bin saboda yake yake rantsuwa yake cewa wa'annan dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika musu addu'a a wurin kaba to su ne dai ga sunan cikin wannan rami na rijiyar badar da aka yi yaki wa fi ruwatun fa alqu fi bi'r fa ulqi fa'ulku fi bi'irin gair umayyata bin khalaf sai aka jefa su cikin rijiya amma ba a jefa umayya bin khalaf ba au ubayyi kenan nan wurin shakka da garawi ubayyi bin khalaf ko kuma ko kuma umayya bin khalaf duk da yake riwayar da muka karanta baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su da sunayen su daga cikin waɗanda ake kira hada ubayyi bin umayya bin khalaf yannan wurin shi rawi shi ne ke shakka wanda ya rawato ruwa daga Abdullahi bin Mas'ud fataka ta ta ausaruhu sai ga labarin su duka shi cha akai labarin shi ne ya bace shi ubayyi ko kuma umayya a faɗan Abdullahi bin Mas'ud labarin shi ne ya bace saboda Abdullahi bin Mas'ud yake cewa saboda ya kasance mutum ne mai jiki ba a iya ɗaukar shi ba rantana a jiha cikin rijiya mun gane فلم يلقى في البئر بعجيها شتكي ريجيا با وفي رواية وكان رجلا دخما يا كسن شي متن ميوهاتي ميجكي وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب أصحاب القليب لعنة الله kenan sai ga waɗanda suka yi ginan nan da ajewa cikin rijiya sai ga yadda an Allah ta tabbata gare su. To na wannan hadisi ya karantar da mu masail kama haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran maka sun cutar da shi tun harkon shiga sun harkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi da annabta muna da tarihi lokacin da muka karanta can bangaren cikin mujalladi na farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi ya saji ya ji azabtarwa tsakanin shi da kafiran makka har abin ya kai ba su ba su da inda za su laɓewa su yi ibada ibadan ma sallan ma gaba ɗaya a ɓoye ta ake a wancan lokacin ba a kiran sallah saboda me saboda cutarwa da kafiran maka ke yi masahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a iya fitowa ga ili a yi kiran sallah sai lokacin da Umar dan Khattab ya musulunta mun karanta wannan baya cewa ana son a yi sallah amma sai dai a laɗe gidan arkam ibn abi arkam cikin gidan shi aka nade can ake da a lokacin sallah azhar yayi sai a duba in lokaci ya kawo a tashi a tsara sallah ba a kiran sallah saboda cutarwa da ake haduwa da ta bangaren kafiran makka to kaga abun har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yana ejitawa ya zo ya sallah wurin ka'aba amma ga kafirai irin su Abu Jahal sun koma gefe suna azabtar da shi suna cutar da shi wani hadisi kuma na yana karantar da mu ta'addadin kissa ta'addadin ruwayat na yakin badar wasu daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar kamar yadda muka karanta baya sun zanu irin su Umar dan Khattab Umar dan Khattab da kanshi ya bada labarin cewa ga waɗanda aka jefa cikin ne cikin wannan rije amma kaga Abdullah ibn Mas'ud in ma ya zanto ruwayar da aka rawaito ta wurin shi rawun ya yi shakka ta yadda ya faɗi wasu waɗanda aka azabtar da wasu waɗanda ba a ya hidda wasu wanda ba a azabtar da su ba wani kuma yana nuna cewa shafaƙi na na baiwa Allah iya annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take damuwa da yadda ake cutar da babanta Ibn Abdullah bin Saud yake cewa ba ni iya yin komi la uguni za ni iya amfanar da komi shay'an ba ni iya amfanar da komi amma ta tana karama Juwairiya tana karama kenan tana yan shekarunta ƙanana amma ta zo ta ture wannan abu kuma har ta zo tana zagin wa'annan manya kamu manta hadisin da muka karanta baya cewa wa'annan su Abu Jahal da su Umayya dinnan da su Utuba manya manyan ashraf din Qurayshawa ne manya manyan Qurayshawa ne amma kaga saboda Abdullahi bin Mas'ud akwai ruwa da za mu karanta nan gaba cewa shi ma karan kanshi a wannan lokacin ya musulunta amma an cutar da shi ta yadda ga manyan ƙuraisha ba a iya ce musu komi saboda shi karan kanshi yana cikin cutarwa tunda sahabbai ne gaba ɗaya ake cutarwa amma ita iya annabi sallallahu alaihi wasallam bata damu da wannan ba da kanta ta zo ta ture wannan abun hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta daga azabtar wasu sannan kuma ya wannan hadisi yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri cikin da'awar shi annabi ya yi hakuri cikin da'awar shi ya haɗu da cutarwa kala kala kaga yanzu nan kafin ma a zo madina ne har a rika ta haya yaƙi yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji mai ciwo aka fasa mai baki a tun yana farko harkon musulunci tun farko harkon musulunci ka duba ga yadda wa'annan manyan ƙurin shawa ta yadda su wa'annan uwaye ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne gare shi amma suke azabtar da shi haka kuma su koma gefe suna mai dariya mun fahimta akwai ruwaya da ta tabbata abu jahal yake cewa ku duba wancan mura'i yana riye ne don muga cewa shi mai tsoron Allah ne. Abu Jahal ke buɗe baki yake cewa ku kalli wancan mura'i mai yin riya don a ga cewa yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga shi kafiri ya aka ya gano cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam riya ce yake. Mun fahimta idan kaga adawa ce da hasada. Shi yasa Allah ke cewa waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a sun so ma da ku kafirce kuma ku zama irin su ku zanto daidai da daidai ma'ana hasada ce dan da kai kai da kafiri ne ba musulmi ne akai ka gano cewa annabi daga cikin annabawa wanda shi ne atikan nasu kace yana yana riya ya zo wurin Ka'aba yana sallah shi kadai mun fahimta sai hadisi na gaba عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد Jundab yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin wasu mashahid ma'ana wasu yaƙuƙuka da aka yi. Wata ruwa tana cewa wannan yaƙi ta ruwayar da Jundab ke ba labarin yaƙin Uhud ne. Wa qad damiyat isbu'uhu sai ga yatsa Annabi sallallahu alaihi wasallam tana zubar da jini. Fa qala sai ke cewa hal anti illa isbu'il dami hal anti illa isbu'in damiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat kenan wannan baiwa Allah mana ya annabi ke kallon wannan dutse ya tsanya da ke zub da jini yace ke wannan ya tsanya kina zubar da jini zinin da kike zubda ba kan banza bane ba ba hadar bane ba ya tayi yana kina zub da jini cewa ta hanyar fi sabilillah ne wannan yaƙin Uhud na Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji mai ciwo mun karanta baya aka fasa mai haƙori aka zidda mai haƙori duk a wannan yakin to kaga yanzu ga yatsar shi tana zubar da jini yana cewa ke wannan yatsa jinin da kike zudawa ba gaban za bane ba ga kinan kina zubar da jini yana kina zubar da jini ta hanyar fi sabilillahi sai babi na gaba babu malakin nabi sallallahu alaihi wasallam yawmul aqaba babi mai magana akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi lokacin da aka yi yakin aqaba wannan yakin aqaba shine yakin yakin da'if wasu malaman suka ce a'a yaƙi ne aka yi lokacin da aka yi daidai inda aka yi jamratul aqaba ta yanzu mun fahimta aka sa mishi aqaba wasu ka ce a'a ruwayoyi sun nuna cewa wannan yaƙin lokacin da aka yi yaƙin da'if ne ana aisha ta radiyallahu anha qalat aisha take cewa qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawm hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi uhud annabi sallallahu alaihi wasallam take tambaya shin akwai wani yini wanda ya taba zo maka wanda ka shi tsanani gare shi wanda ya kai yakin Uhud kala la qarlaqitu min qaumiki ma laqitu yake ba ta labari lalle na hadu na hadu irin azabtar wadda na hadu da ita ga mutanen ki sune al'ummaki wa kana wa kana ashadd ma laqitu minhu yawm yawm al-aqaba mafi tsananin abin da na haɗu da shi shine ranar da aka yi yakin akaba is arattu nafsi ala arattu nafsi ala ibn abi balilin ko balil bin abd bin abd kilali bin bin abd kilali fa qala yajba ilayya ma ilayya ma ra'aytu ma aratu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa irin abin da ya haɗu da shi a wurin na rana iz arattu nafsi ala ibn abi balili ranar da nazo na ba nazo na jawo yazo yana wurin ibn abi balili yana karantar da shi addinin musulunci yana bujuro mishi ya musulunta wannan kafiri ne daga cikin kafiran da suka azabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake malakabi da abdul kilali abdul kilali annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin ya bujiro mashi ya musulunta falai mai shibini bai an samu ba falai mai shibini ila ma arattu bai an samu ba akan abin da nake so fan talaqatu wa ana mahamumun ala wajhi sai na bar shi sai na tahi ina mai damuwa akan huskata akwai damuwa falam ashfiqi illa wa ana bi qurbil salib yake annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da na bar shi ban samu inda na tsaya na huta ba illa wa ana bi qurbis salib sai ga ni sai da nazo a salib wani wuri ne sunan wuri ne yake cewa ban tsaya na huta ba sai da nazo wannan wajen wa rafa'atu ra'si ra'si sai na daga kaina fa iza ana bi sahabatin qad azallatni sai ga ko da na daga kaina sai na ga gizagize na sun lullube ni fanazartu fa iza fiha jibril sai na duba cikin wannan gizagizan akwai mala'ika jibril fanadani sai ya kira ni fa qala sai ya ce inna allaha qad sami'a qawli qaumika laka mutanen al'ummaka Allah ya ji kiran da mutanen da suka yi game da kai wa ma radda alai wa ma raddu alaika da kuma mutanen nan abin da suka maida maka lokacin da ka je ka jawo hankalinsu ka musu wazi kuma da abin da suka maido maka وقد بعث إليك ملك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل سيتي مع النبي صلى الله عليه وسلم للي ألا يا أيكو ملائكة وندكي كلا دوازو dan ka umarce shi da abin da kake so ya yi maka fanadani malakul jibal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai wannan mala'ika na duwatsu mai kula da duwatsu ya kira ni fa sallama alayya sai ya mana sallama summa qala ya muhammad sai ce ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala zalika fi ma shita fa qala zalika fi ma shita wannan abin da kake so duk abin da ka zaba haka za a yi in shita an an utabbiqa alaihim a kashibaini in kana so in so in jeho musu wasu itatuwa manya guda biyu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju an yukhrij Allah min salati min salati min aslabihim bal abinda nake so an yukhrij Allah ina fatan Allah ya sada min aslabin daga tsatsan su man ya abdullah wa rasuluhu wanda za ya bauta ma Allah da mansan shi la yushriku bihi shay'a wanda ba zai ba zai yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba wani hadisi yana karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya haɗu da shi na wahala na wahala daga manyan manyan ƙurashawa a wancan lokacin kaga sai ya danganta abin ga Aisha cewa mutanen ki kabila ki kenan suna kabila Qurayshawa abinda na haɗu da su irin abin da ya yi tsanani ita a fahimtar ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma taɓa haɗuwa da azabtarwa ba kamar yadda aka azabtar da shi a yakin Uhud wannan yakin Uhud shine abin da ta gani abin da ta gani da idanta can wancan saura ba da ita ake ta yawa barantana ta sa abin da ke akwai kuma abin da ya tada mata hankali wanda kama manta lokacin da aka yi yakin Uhudu ita Aisha da ita da ɗaya daga cikin sahabbai suka rika zawwa mun karanta ba suka rika zawwa suna shafe mu Annabi sallallahu alaihi wasallam jini har jini ya ki tsayawa suka dafa toka suka balbada a wurin dan jini ya tsaya ana sai suka zo su ne masu hidima suna kawo ruwa ga masu yaƙi to kaga ita abin da ta gani da idan ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya azabtu a yaƙin uhud shine take ganin mamaki shin annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba haduwa da wani wata wahalantarwa ko kuma tsananin da ka haɗu da shi kamar yaƙin uhud da da yake wannan ita bata sani ba annabi ke bata labarin ce ai abin da ta haɗu da shi abin da ya haɗu da shi na mutanenta su ne mutanen Qurayshawa ya fi abin da ya faru yakin Uhud mun fahimta tunda shi abin da ya faru na Qurayshawa abu ne mai dogon lokaci kamar da malamai ke cewa yakin Uhud lokaci ne ɗaya ɗaya rana ne abun aka yi aka wuce shi kuma wancan abun tasalsuli ne ba ba rana ba dare mun fahimta ba a cewa ga ranar da za a bari ma'ana ba su kyara annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ya hijira baro garin ba su kyara shi ba to kaga wannan abun kuma abinda azabar da kake sha a kullum kowane lokaci ta yi tsanani da abinda za a yi tsaye rana ya wuce wasu malaman suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa akwai abin da ya haɗu da su fiye da wannan abin da ya faru ya faru ya ƙi saboda abin da ya faru can wajen baya akwai mutane bi a ayyantinsu mutum da shaksiya shi ya tashi ya azabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda babban mutum ne ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya mai da mashi martani mun fahimta wannan kuma yana karantar da mu karin bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala lokacin da ya zo da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala Qurayshawa sun wahalar da shi babu al'ummar da ta azabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam azaba mai tsanani kamar Qurayshawa azaba mai tsanani kamar Qurayshawa mun fahimta saboda su a tunaninsu dama sun san cewa za a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su san shi ne ba alqur'ani ya karantar da mu ya gaya mana cewa sun san da labarin annabi isa ya gaya musu cewa za a turo wani annabi baya annabi musa ma ya gaya musu amma su ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba sai da suka ga shine sannan suka tada hankalinsu suka tara burinsu kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa alamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima wa kanu min qabli yastaftihuna sun kasance suna ba da fatawar cewa ga wani annabi za ya zo da sabon littafi falamma ja'ahum ma arafu bihi lokacin da suka ga wanda suka sani ne kafaru bihi sai suka kafarce lokacin da suka ga wanda suka sani ma'ana wanda suka ga cewa dan dan garin dan al'ummar su ne kabila su ne to kaga dama ɗabi'a Allah subhanahu wataala yana aiko kowane al'um kowane annabi ne kowane annabi daga cikin su daga cikin kabila dan su dan ya karantar da su abin da za ya zanto su yana jin yaran su suna jin yaran shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi irin azabtar wanda ya sha dan sun ga cewa dan karamin gida ne duk da kowa ce kuma cewa yana da kabila saboda shi ma yana da dangantaka Qurayshawa asalin ba Qurayshi ne amma a gidan da ya tashi din ne na akarina a gidan da ya tashi din ne akarina irin su Abu Jahal su manyan manyan Qurayshawa su sanadidi ne cikin Qurayshi cikin Qurayshawa irin su Abu Sufyan a wancan lokacin irin su Umayya wa'annan a wancan lokacin amma da aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin karamin gida irin bangaren sa abdulmutallab da sauran sai abin kuma bori ya tashi suke azabta da shi ba irin shi suke zuwa sun yarda a turo wani amma ba annabi saboda gidan da ya tashi wani hadisi kuma yana ƙara karantar da mu taimakon Allah subhanahu wata'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da annabi ya daga hannu ya roki Allah a cikin halin da yake ciki Allah subhanahu wata'ala yana kawo mishi dauki Allah yana kawo mishi dauki a cikin halin da yake sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tausayi da ke gare shi da kuma haƙuri ta yadda yana cikin azabtarwa amma mala'ika aka aiko don ya taimaka mai amma ya nuna cewa a aka halakar da su inda Allah ya inda mala'ikan ya ga dama inda annabi ya ga dama zai umarci mala'ikan duk abin da kake saboda mala'ika ji zai ce ga mala'ika na an aiko ka sa shi duk abin da kake so duk abin da ka aikata ka sa shi shi aikatawa zai saboda shi mala'ika ba ya ba saba umarnin Allah to kaga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ayi hakuri tana iya ta tsatsansu ta jikokinsa a samu wanda zai bauta ma Allah ba za ya shirka da shi ba mun fahimta to haka kaga da'i dole sai ya yi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam hakurin da yayi ga da'awa nan ta ta yana sharata watsu to dole da'i sai ya hakuri da wasu abubuwan da za ya haɗuwa da su na cutarwa ga al'ummar da yake ma'azi wani zai fahimce ka abin da kake faɗa ya fahimta amma sai ya juye kamar yanzu Quraysha misali sun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam sun san ma'anar la ilaha illallah amma su buɗe baki su faɗi la ilaha illallah ba su faɗa mun fahimta sabanin kafaran mu na yanzu shi bai ma san ma'anar ta bane ba shi ko wancan sun san ma'anar ta ba su buɗe baki su faɗa ne saboda sun san abin da zai faruwa mun fahimta to kaga da'i dole sai yayi hakuri da abin da yake haɗuwa da shi na cutarwa sai babi na gaba babu malakir anbiya min al'aza babi mai magana akan abubuwan da annabawa suka haɗu da shi na cutarwa عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى نبي إلى إلى نبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء عبد الله بن مسعود كتوا كمان إنا غنا أنه صلى الله عليه وسلم بام لابار wasu daga cikin labarin wani annabi daga cikin annabawa da rabahu qaumuhu mutanen shi sun bige shi fa adamuhu fa huwa yamsah dami an wajihi mutanen shi suka azabtar da shi suka bige shi kuma fa adamuhu suka zubar mushi da jini ga jini yana zuba fa huwa yamsahu dami yamsahu dama an wajihi yana goge jini akan huskar shi wa yaqulu yake cewa rabbi ghfir li qaumin fa innahum li qaumi fa innahum la ya'lamun ya allah ka gafarta ma al'umma ta saboda su basu sani ba wannan ruwaya ta cewa rabbi ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ruwaya ta tabbata ga Bukhari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan annabin daga cikin annabawan da ake cutarwa shi amma na Abdullah bin Suriya yana akaitowa cewa kamar na ga wani Annabi sallallahu alaihi wasallam na ba mu labari wani annabi daga cikin annabawa to kaga wannan babu cin karo da juna annabi daga cikin annabawa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ne cikin annabawa wata ruwa kuma ta ta sarraha ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke wannan addu'a ya Allah ka gafarta mu al'ummata saboda ba su sani ba kuma hadisin ya tabbata cewa lokacin da aka ji mai ciwo ne a lokacin da aka yakin Taif sai babi na gaba babu qatl abi jahal babi mai magana akan lokacin da aka kashe abi jahal an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka yi yakin badr man yanzuru ma sana abu jahal wani ne zai tashi ya je loko mana al'abana abu jahal yau har gare shi fan talaka ibn mas'ud sai abdullah ibn mas'ud ya tashi fa wajadahu qad darabahu ibna ibna afra hatta barada sai annabi abdullah ibn mas'ud ya hita dan ya je ya gano labarin abu jahal sai iske shi ga yanan ƴaƴan afra sun bige shi hatta barada sai da ya hwaɗi barada da fataha ga ra'un da dalun tana nuna cewa mutum ya so mai shi ga yanan dai ba iya ba iya tashi mun gane wa fi ruwayatin fa akaza bi lihiyatihi abla bin sur sai ya kama geman shi fa qala anta abu jahal shin kai ne abu jahal qala وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه shin akwai wani wani wanda zai damuwa dan alƙudan ƙabilar shi al'ummar shi sun kashe shi Abu Jahl yace haka na ya maida ma Abdullah bin Mas'ud radi falau ghairu akkarin qatalani sai yace abin da ya dame shi inda ba manomi ba akkar zarra mai mai noma inda ba manomi bane ba ya kashe ni ana shi damuwar shi da ya zanto wanda ya kashe shi 'yan madina ne manoman dabino da sauransu amma shi abin wani abin mamaki ne don mutum mai girma kamar shi wata al'umma al- ke cikin kabilar shi an samu wani ya kashe shi shi ba wani abu bane ba dan an kashe shi ba wani abu bane ba tunda dai kabilar shi ne suka kashe shi ba wa aibi bane gare shi inda ya kabilar shi ne amma sai yake ganin cewa inda ba wa- ba su wani bane suka kashe shi da abun ya zo da sauki mun fahimta amma yanzu damuwar shi kawai yan madina ne suka kashe shi wannan abu na afra su ne mu'az bin bin bin jamo bin amr bin jamo da mu'az bin afra wannan su ne guda biyu yaran da suka kashe su mun karanta hadisin su baya lokacin da abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ya da shi aka tafi yakin badar yana tsaye sai ya ga wani yaro ya zo ya kisgine shi yaro karami ya kisgine shi ya ce ai an sai ya ce ya kai babban mutum wane ina abu jahal yake sai ya tambaye shi "Me ka- me za ka kai da abu jahal sai ya ce na ji an ce yana zagin allah da manzon shi ne kuma na ɗauko niyya cewa in na haɗu da shi la yufariqu aswadani yace baki guda biyu ba za su rabuwa ba in ma baki na umma baki shi kenan ma'ana yaron ya ɗauki alƙawari yace in dai suka haɗu da Abu Jahal to gangan jikin hwata jikin shi da hwata jikin Abu Jahal za su haɗuwa ba za su rabuwa ba in ma ya zanto shine ya mutu ya faɗi ko kuma Abu Jahal ne ya faɗi ya mutu sai ya tsaye sai kuma ga wani yaron ya zo ta wata hanya shi ma sai ya zo kiskine shi sai ya ce ina abu jahal ya tambayi abdurrahman bin auf ina abu jahal sai ya ce me za ka yi da abu jahal sai ya ce, ya ma- gaya mai irin wannan maganar da da wancan yaron ya gaya mai na farko kenan kowane ne ya ɗauko niyya yara ne ƙanana sun ɗauko niyya sai sun kashe abu jahal me yasa za su kashe shi dan sun ji yana zagin allah da manzon shi ana na Abdurrahman bin Auf ya nuna musu yace to ga muta ga mutunan ku can da kuke nema ga mutunan ku can da kuke nema suka zabura ko da suka je suka haɗu daga cikin su ba a san wa ya fara kashe Abu Jahl ba kowane ne da zuwan shi da makamin shi kowa ya fara cakawa a wancan lokacin ko da suka zabura kowa ya caka ma Abu Jahl to sai suka zo suna gardama wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na cewa ni na kashe Abu Jahl wannan na cewa ni na kashe Abu Jahl a kwanto mini kayan yakin Abu Jahl sun zama nawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ayyukum qatalahu wane ne daga cikin ku ya kashe shi kowa sai ya daga hannu ya ce shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce a je a duba gawar shi a gani ko da aka je sai aka duba aka ga Mu'az bin Amr bin Jamuh shine ya kashe shi ma'ana mashin shi ya yi shiga amma kowane ne ya cika mashin shi amma mashin shi ya yi shiga gare shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba wane ya kashe shi saboda su biyu suna gardama in wannan ya ce ya kashe shi kaga wannan zai gaba a mai adalci wurin hukunci ba mun fahimta wannan shine a takaice mun karanta hadisin ba in bugu manta ba ina a takaice wannan ya bayyana cewa yara ne kanana ma shi ji girman nashi ji matsayin nashi duk cewa shi wane ne shi manya-manyan yana daga cikin manya-manyan ƙuraisha wanda tarihi abu jihar sananne ne amma yara ƙanana suka kashe shi guda biyu mu'az bin afra da mu'az bin amr bin jamo to shine yana annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yakin an har da an shi mai ciwo yana nan kwance bai kai ga mutuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ya zuwa ya leko mana labarin abu jihar mun fahimta wata ruwa ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aliko ya aliko labarin Abu Jahal dan muhuta da azabtar shi ana ce mun karanta ka hadisi baya yana nuna cewa Abu Jahal yana daga cikin wanda suka azabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke nuna cewa wa zaliku min labarin Abu Jahal dan muhuta da azabtar shi dan muhuta da cutar shi to kaga sai gaya shi ba ma cikin yakin da aka haɗu ba ma mubaraza aka yi ba babba da babba sai ga yaro karami ya zo ya gama ya gama da shi mun fahimta to wannan sai yake nuna cewa shi Abu Jahal kenan Abu Abdullah bin Mas'ud kaga yanzu hadisin da muka karanta waccan kissar ta Fatima da ta zo ta dauke wannan tumbi daga Abdullah bin Mas'ud yake cewa a wannan lokacin ba ni iya abin da zan yi amma yanzu gashi yana kama geman Abu Jahal yana cewa kai ne Abu Jahal yanzu kai ne domin da kai ta azabtar da mu a Makka yanzu ga ka a kwance ya kama gemen shi yana hizga yana cewa yanzu kai ne Abu Jahal Abu Jahal na mai da mai ansa yana cewa ai ba wani abun kunya bane dan babban mutum al'ummar shi sun kashe shi kabilar shi sun kashe shi, ba wani abu bane ba amma abin da ya mai zahi cewa mutanen da suka kashe su mutanen Madina ne yare ne kanana mun fahimta shine yake cewa falau falau gair akarin inda ma ba masu noma bane masu manoma ne suka kashe shi to da ba wata matsala sai babi na gaba babu qatil ka'ab bin bin ashraf babi mai magana akan yadda aka yi shi kuma ka'ab bin ashraf aka kashe shi an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qala jabir bin abdullah Allah ya kara mishi yarda yake cewa قال كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ترى ده امثال ثبت غريش ياتي ما ملك بن اشرف فانه قد اذى الله ورسوله wane ne ya san labarin Ka'ab bin Ashraf wa za zuwa ya binciko mana labarin shi saboda ya cutar da Allah da manzon shi fa qala Muhammad bin Maslama Muhammad bin Maslama yake ya tashi yake fa qala ya Rasulullah yace ya annaban Allah atuhibbu an aqtuluhu sun kana san a kashe shi ne qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mishi ansa qala fa azina li an aqula shay'an imna izni ina san in yi magana qala qul annabi ke ce mishi faɗa abin da kake so fa atahu muhammad bin sallama sai muhammad bin sallama ya zo wajen ka'ab bin bin, bin ashraf fa qala sai ya ce mishi inna hadha ar-rajulu qad sa'alna sadaqatan wannan bawan Allah ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana magana da ka'ab bin ashraf ne yana mai magana cewa wannan bawan Allah ma'ana da miri yana koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da sadaka wa innahu qad an anna wannan ananna wannan sadaka kuma ta mana nauyi ba mu iya yawa wa inni qad ataituka astaslifuka na zo ranka ka bani bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu ba da sadaka ko kun ba mu da halin ba da sadaka abin ya mana nauyi na zo ka bani bashi dan in bada zakka mun gane da abin yake ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wane ne zai zuwa ya gama mana da ka'ab bin ibn ashraf abdullah bin musallama yake cewa muhammad bin musallama yake cewa annaban allah kana son in kashe shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa yace to amin izini ina son in je in yi magana da wannan bawan allah kafin a kashe shi da ya zo wajensa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mun musulunta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana ya ce dole sai mun ba da zakka kuma wannan zakkan ta mana nauyi anan na ta yi mana nauyi ba mu iyawa taqulat alaina ta yi mana nauyi ba mu iya ba ba mu da halin da za mu badawa to kaga na wurin ai zakka ba ta wajabta ba ga wanda baya da hali to kuma me ya kai shi je ya wurance dan ya ba da zakka mun fahimta yake cewa wa inni qad ataituka nazo wajenka astaslifuka dan in nemi bashi wurinka qala wa aidan ka ibn muhammad bin wa yake ka ibn ashraf yake cewa zakka wallahi la wallahi la tamallunahu idan dai kuna tare da shi to za ku gajiya in dai sai kun ci bashi sannan ku bada to sai za ku gajiya qala sai ce inna qad atba'nahu sai Muhammad sai Muhammad bin sana kace ai mun riga mun yi imani mun bi shi fala nuhibbu an nad'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru sanuhu kenan mun riga mun yi imani mun shiga musulunci muna nan muna biye da shi ba mu san mu rabu da shi muna biye da shi har sai mun ga karshen yadda abin za ya kaiwa kaga nan wurin da dubara ce yake mai inda wanda ya musulunta ya riga ya imani kaga ba za a iya bayyana maka ba zai fitar da irin wannan lafuzan ba wanda ya riga imani da Allah subhanahu wataala mun gane kuma ya riga ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam mubaya'a to amma ga Muhammad bin bin Maslama yana nuna ma Ka'ab cewa wannan bawa Allah mun riga mun bi shiga ya farlanta mana zakka an ta mana kuɗi mu je mu biya zakka shi kuma yake nuna cewa in dai kuna in dai ta wannan hanyar ne za ku riƙa rayuwa da shi to za ku gajiya da shi za ku gaje wata rana ba za ku samu wanda za a ba ku rancen ba ku ba da zakai sai ce mun riga mun bi shi ne kun ba musa mu bar shi mu rabu da shi muna dai biye shi har mu ga inda ƙarshen abin za ya kayawa wa qad aradna an nuslifa wa qad aradna an tuslifna wasqan aw wasqaini muna son ka ba mu wasaki guda daya ko wasaƙi guda biyu. Menene ƙima wasaƙi? In muka duba wasaƙi ɗaya ko wasaƙi biyu, ai bai kai zakka ba, bai kai nisabin zakka ba. ko ba haka bane ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna kamsa aw sikin sadaqa da abin da bai kai ausiki guda biyar ba babu zakka to kai ka zo wurin rance ka ba a ba ka rance dan ka da zakka kuma ausiki guda kake tambaya ko ausiki guda biyu kaga tun daga nan dai ka fahimci in shi wancan mai fahimta ne ya fahimci cewa akwai magana cikin tahi mun gane da abin yake ai da sai ka ce a baka ausiki biyar ko ausiki goma wannan ya nuna cewa adadin abin da ka ansa ka yi hidda zakati amma ka tambayi ausiki guda daya yake cewa wa qad aradna an tuslifna wasaqan aw wasaqaini wasaqi guda daya ko wasaqi guda biyu fa qala na'am irhanuni ba ni bashin haka qalu ayyi shay'in turid me kake so ciki qala irhanuni nisa'akum ba ni azam ma'ana ba ni jingina mamaki in baka bashi ba ni jingina me kake so fa a baka cikin jingina tunda ya ce irhanuni arrahan shine jingina ba ni jingina qalu sai ce ayi shay'in turidi me kake so in baka cikin ni me kake so in baka dan ka bani wannan abincin da zan hidda zakka yanzu wannan magana ta wace ce dan Muhammad ibn Musalama ce shi Ka'abu caye sai dai a baka jingina to yace ba ni jingina to me kake so wajen mu sai ce irhanuni nisa'akum za ka ba mu matanku qalu yake cewa kaifa narhanuka abna'ana ina nisa'ana ta ya za mu baka kaifa narhanuka nisa'ana ta ya za mu baka jinginan matanmu wa anta ajmalul arab kana daga cikin waɗanda suka yi kowa kyau cikin larabawa qala farhanuni abna'akum to ba ni ƴaƴanka ‘ya'yanku, ku bani ‘ya'yanku, ƙalu, kaifa na rahanuka abu na'ana, ta yaya za mu baka ‘ya'yanmu? Fayasubbu ahaduhum fayuqal sai a riƙa zagin su ana ce musu ruhi na bi wasaƙin aw wasaƙaini kai da aka bada jingina ka da da da wasaƙi guda ɗaya ko wasaƙi biyu kaga inda ya fito mai kuma ya ce ya bashi matan sai ya ce a kai da kabila ku ga kunan kun hi kowa kyau ya za a baka me za kai da matan mu sai ce to ba ni ƴaƴanku to in na baka ƴaƴanmu kuma a je ana zagin su ana cewa ku da aka ba da jingina ko saboda ausiki guda ɗaya na abinci kaga nan ma aibi ne gare ka kai kai mai an san jingina mun gane qala fa yasubu ahadu ahaduhum a rika je ana zagin su fa yuqala ana ce musu ruhina bi wasaqin aw wasaqaini an ba da jingina su dan wasaki guda ɗaya ko wasaki guda biyu haza arun alaina wannan aibi ne gare mu aibi ne mai ba da ƴaƴanmu a ji ana zagin su cewa bashin su aka bada jingina su aka bada da kaga dan dan wani wajen wani to jingina ce ta iya zo walakin na narhanukal al narhanukal ummata za mu baka bashin al'umma da zanto jingina al'umma za mu baka qala sufyan ya'ni sala sila yana yana nihin makamai sufyan sauri ya bada ma'anar al'umma ma'ana asira eh alla'anata al'amata ne na al'amata ne haka ne wake da la'anata wajen shi eh la'amata al'ama na mu ƙala sala ya ƙala sufiya ne yake cewa ya ani sala fa wa'adahu an ya'tiyahu sai ba shi alƙawarin cewa zai zo mashi da su faja'ahu laylan sai ya zo mashi shi da dare wa ma'ahu abi na'ila sai ya zo mashi daga cikin abin da ya zo mashi cikin maka abu na'ila ya zo mashi da makaman wa huwa aku ka'ab min raba'a to kuma wannan wanda ya zo da kayan nan shi kuma dan uwan ka'ab ne bin ashraf na shayarwa fada'ahum ila ila hisnin sai ya kira shi zuwa wajen wani wurin taro wurin zama fa nazala ilaihim sai sauka wurin su fa qalat lahu imra'atuhu sai matar shi tace isma sautan ka annahu yaqtiru minhu dam ji wani wani wani sauti kamar kamar jini na zuba ga wancan mai mai fitar da wancan sautin qala inna ma huwa akhi muhammad akhi muhammad bin maslama wancan dan uwana ne shine muhammad bin maslama wa rabi'i abu nabila na'ila kuma ɗayan ɗayan shi kuma ɗan uwan ɗan uwana ne na shayarwa ɗayan ɗan uwana ne na jini ɗayan kuma ɗan uwana ne na shayarwa yake cewa innal karima in innal karima law du'iya ila law du'iya law du'iya ila na'anatin bi na'ana ne ko ila ta'anati innal karima lalle mutum mai girma mai matsayi idza du'iya ila ta'anati bilailin la ajaba mutunan da aka yi niyya hallakar da shi ko da da dare aka yi mutunan da inda hallakar da za a kai za a yi to ko cikin dare aka kira ka duk girman ka da matsayinka to za ka ansa kala wa yudkhal muhammad bin sallam bin musallama ma'ahu aba abs abs bin kabar yake cewa sai ga kuma muhammad bin sallam an shigo da shi tare da wani bawan Allah wanda ake cewa aba abs wal haris bin aus da kuma wani bawan Allah wanda ake cewa haris bin aus wa abbad bin bishr da bin bin bishr ko da abbad bin bishr fa qala ya fa qala idza ma idza ma jaa fa inni qabilun bi shay'i bi shi'rihi fa ashbahu fa ashimhu yace wa idan bai zo ba ma'ana ya zano wa'annan mutanen yace musu yace wa'annan mutanen tare da su za mu ba da jinginar su za mu ba su kayan yaƙi za mu raba musu kayan maki idza ma jaa idan bai zo ba fa inni qatilun zan zan fada muku bi shi'ri fa ashummu zan fa ash fa ushammuhu ko fa ashammuhu fa idza ra'aytumuni idan kuka ganni istamkantu bi min ra'sihi fadunahu fadribuhu idan kuka gana zo da wanda ba shi ba to na riƙa na riƙe shi to ba wani bane wani ne wanda ba shi ba fadribuhu ku bige shi fa nazala ilaihim sai ya zo wurin sai ya zauna fa tawashshaha fata menene fa tawashshaha wa huwa yanfaqu minhu rihu tayyib sai ga ya zo yana murmushi yana shafan wani kanshi ga jikin shi fa qala ma ra'aytu ma ra'aytu ma ra'aytu kal yawmi rihan ban taba ganin wani iska mai kanshi ba kamar wannan yana ai abiyab wanda yafi kanshi kamar wannan qala indi a indi a'tar nisa'il arab wannan shine wanda yafi kowane kanshi cikin kanshin cikin matan larabawa wa akmal al wa akmal al arab wanda kuma suka hi kamala fa qala azuna azuna li ana ashumma shin ka mana izini in sanfi wannan turaren ra'asuka in saurari in kanka kala na'am sai ya ce na'am fa shammahu sai ya bar shi sai ya sinsine shi sun ma ashamma asabo sai kuma yan uwan shi wanda ke tare da shi su ma suka suka sinsine jikin shi sun ma kala sai ka ta a ta'azuna li shin za ka mana izini kala na'am sai ce zan muka izini falamma falamma istamkana minhu lokacin da ya samu ya rike shi kala sai ke ca dunakum yanzu ku kaurace fa qataluhu sai ya kashe shi summa atau nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu sai suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari cewa ai an kashe shi da wannan hadisi dogo hadisi wannan yana ba mu labarin kamar yadda aka kashe Ka'ab bin Ashraf Ka'ab bin Ashraf shi ma yana daga cikin kafirai waɗanda suka cutar da musulunci a wancan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi ta dubara da hikaya ne yake da suna ta dubara Muhammad bin Muslima ya bi ya kashe shi ta wata hanya da talalima tunda dai kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da iko wane ne za iya hukunci kan wannan bawan Allah to an san dai mutum ne wanda ba karamin mutum ba kuma zuwa wurin shi sai an yi da gaske mun fahimta shi kuma Muhammad bin Musa ce kana son in kashe shi annabin Allah ya ce eh to kamar izini zan zo in mai magana daga talalima ya zo ya hito mashi ina na zo wajen ka to ka bani ranci saboda musulunci ya matsa mana mu ba da zakka mu kun ba mu da halin ba da zakka kaga ta hanyar lalima ta hanyar dubara ta hanyar hikima da awa sai da hikima kaga ya mishi hikima ƙarshe me ya faru har aka kai dai ya zo ya same shi a hannu ya samnar da shi tare da ‘yan uwan shi inda ya ga cewa ga ɗan uwan shi na shayarwa ya ce shi kuma ɗan uwan shi ne na jini ina ya san ta yadda za a yi har ya samu shi ya kama shi da hannu to maƙiyi dama kafin ya zo ga hannu ne yake da wuya inda ya inda aka samu aka kama shi da hannu to abin baya da wuya wurin kashe shi idan Muhammad bin Sana shi ya kashe Ka'ab bin Ashraf wannan hadisi yana karantar da mu fiqhu kama haka salo na salo da hikima wurin da'awa mun fahimta mutanen da aka so a zo a yaƙe su in suka kiya kuwa ma'ana suka aka kasa da za a shigo inda suke to abun sai a koma da hikima kuma in ya zanto da hikima ne to za a samu su su zo ga hannu mun fahimta kamar yadda muka karanta kissa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wa bawan Allah nan da ya zo da niyya ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kima da dabara ya zaunar da shi da ya zauna da shi me ya mai hidima ya mai ta yadda Anas dan Malik yake cewa yake zowa yana cewa wai ka san wannan irin hidimar da annabi ke ma ba kowane mutum ake ma irin ta ba abincin annabi sallallahu alaihi wasallam na gidan shi ake yebowa ana kawowa ana baka mu ga musu habbai na wurin ba kowa ke cin gidan abincin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai daga gidan shi annabi ya izini ya ce a yebo abinci a baka daga nan me ya maida mu annabi sallallahu alaihi wasallam martani yace ya ga mutunan da ba wanda ya kai shi tsoron Allah da ya koma ya ce a bar shi daga nan sai da ya musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma wurin al'umma shi yake ma mutanen su shi cewa duk su shiga musulunci su dawo musulunci saboda mutunan da ake bayar labarin shi ba shi bane ya iski mun fahimta to kaga da awa sai da hikima da awa sai da dubara sannan kuma wannan yana nuna mana cewa sahabbai suna kafin ka yi abu kana neman izini ga mai gidanka ga na sama gare ka kaga Muhammad bin Salama bai yi abun kai tsaye ba sai da ya nemi izini ka mini izini kana sa a kashe shi ne kaga wannan hikima ce da abin nan salo na sahabbai tare da shugabancin su za mu shiga babi na gaba ko mu tsaya nan za mu tsaya nan kenan insha Allah akwai tambaya sai a tambaya ba mu tambaya sai mu rihe da addu'a abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka yi ikon hakun komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك